أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك ودكرات أتيوانا لتاتنا المعادبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na talatin mallam yin zurullahu ilaihi li takabburihi ala sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an abi zarri radiyallahu anhu ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينزل إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرارا قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم المسبل المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وكما قال صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي سعيد الخدري إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بدرا لم ينزل الله إليه mala ya ce wanda Allah maɗaukakin sarki ba zai kalle shi ba kallo na rahama ran tashi alkiyama saboda girman kansa Allah ya tsare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam arwaya abizar yake cewa akwai wasu mutane guda uku dangogi na mutane guda uku Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama Allah ba zai tsarkake su ba sa'annan suna da azaba mai raɗaɗi wannan kalma haka dan mutane uku Allah ba zai ba ranar tashi alkiyama ba zai kalle su ba zai tsarkake su suna da azaba mazala yana ga sahabbai sai da ya faɗa su uku shi sayyidina Jabir da yaji manzo Allah na ta nanatawa sai ya ce sun taɓe sun yi hasara ko masu waye ya rasulullah su waye ne shi manzo Allah ya ce na farkon su wato wanda yake jan tufafin shakata mai jan tufafin shi mayafi ne bargo ne rawani ne doguwar riga ce babbar riga ce na tazarce ce ha'a kwas ce wane ne duk wando ne na duk wanda aka ja yana ci shi ne allah yana shi ne na farko ko masu ja ranar aure dama wannan ɗabi'ar arna ce kaga yanzu musulmi abinda suka shiga yi kenan sai 'yar musulma sai ta yi shigan arna Allah ya raya ta Allah ya tsare ta Allah ya ba ubanta arziki Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba ta lafiya ya kai ta lokacin aure sai a cewa Allah ba kayi mun haka ba bari za ka gani eh shi ne ai lisanin hal abinda Hausa suke cewa a cewa Allah ba dai kayi mana wannan niman ba to bari kuma ka ga me zabi wani abin da zai baka babaki in ana nuna a TV sai a nuno masallaci ana ta addu'a ana daura aure ana kyattawa sai ka nuno sai a nuno ana badala ku gyara mun kuma haka na nan an zuwa yi addu'a sai Allah ya bada zaman lafiya na Allah ya sa aure ya yi kyau na nan kuma duk wani abin da Allah baya so shi za mu Allah yana kallon mu shi yasa ka ga mafi yawan gidan auren babu lafiya wallahi ba lafiya duk wannan raye-raye da kake ta gani da zan riga a ƙasa idan ka ji labarin gidan auren za ka gode wa Allah wallahi za ka gode wa Allah kai da matarka sai ka ce alhamdulillah wata sabuwar jahannama suke shiga mafi yawansu ba shi ne za ka ji an taka wuka ba na? ha ba duk auren ba ne haka? na? za ka ji wasu in ba a sa wuka ba kuma ka yi ta jin in ka ji labarin ba daɗi wasu da aka yi musu aure in ka ga sharholiyar da aka yi a nan garin an yi sharholiya an kashe kuɗi in ka ji kuɗin da aka kashe da yake na san abokin ɗaya ango ina tambaye shi ya ce mun ina a yanzu sun rabu ita tana ingila shi yana japan wai daman da suka yi auren suka abin nan sai suka ware kana ingila yana japan kowa a nan zai yake harkokinsa in wanda ya samu tamce ya zo to shi ne sai suka yi fada sai suka rabu dukansu kowa na shan koken eh wannan zahira ce ba wai labari akwai kuɗi amma akwai kuɗi mana ko zama a ingila ya kasa akwai kuɗi na ko zama a japan ya kasa akwai kuɗi amma abin da zai baka takaici ƴaƴan musulmi ne ina da ce iyayensu ko ba su tunani yanzu suka mutu ya za a yi a lahira ko dai kawai kawai sai dai a je lahira haka a warware a can ko ba kyau ƴaƴaye amana ce Allah maɗaukakin sarki ya ba mutane kuma wallahi kowa sai Allah ya tambaye shi dole ne musulmi ya tsare amana ta da Allah ya bashi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyu kuma shine mai gori ai an san gori ai na kawa mutum abin kirki ka zo kana cewa ba ni ba ni na ma ba ba ni na kawo ka Abuja ba na ba ni na ma aure ba na ba ni na siya ma mota ba ba ni na ba ka gida ba irin wannan shine gori to musulunci baya so shi yasa tun farko aka ce musulmi duk abin da zai yi don Allah idan kai abu don Allah ko wanda kawa ba mutumin kirki bane baka da matsala dan ka san abin da yake kawo gori shine kawo mutum abin kirki shi kuma ya matsiya na haka yake shine yake sa ran mutum ya baci sai ta to daman duwan mai abu don Allah ba ruwai ba ma sauraron wanda yawa shi ne inda ma nufi imu kulle wajihin la la nuridu minkum jaza'an wala shukura kawai mun muku dai don Allah ba ma bukatan ku gode ko ku saka mana abinda muka yi za mu je mu tarar don Allah zai biya mu inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira to kaga wanda idan Allah ko wanda yawa abin kirki ya sa mamar ba zai dame shi dan ba dan shi yayi ba amma yin zan shi ne dole rashi ya bashi ya ji haushi ga gana mar abin kirki amma shi ya saka mu kuma haka dan adam maki yake Allah ya tsare mu to sai na uku mai sai da kayan shi da rantsuwa dan kasuwa zaka yan kasuwa suke a su daina rantsuwa ba shi su daina rantsuwa ba yi da kyau in ka tuba kaya kawai ka siyar wannan zai siya ya siya wannan ba zai siya bai bari shi kuma ko da kana da gaskiya ka karance za ka ga wani tun da je in ya shiga kasuwa da za ka zo ka duba littafin shi ya ya rantsa ya fi so saba'in na nuhu daga safe zuwa yamma duk wanda ya zo ya ka wallahi kaza wallahi kaza wallahi ba ruwanka shi yasa a musulunci kasuwanci irin na sufa ma ke yafi kowane daɗi kana an buga kuɗi in kana da kuɗi ka biya in kai zaga sufa ma ke gwargwadon kuɗinka na gwargwadon kaya da wuya ka zo ma wajen biyan kuɗi ka ji ana cewa da Allah wannan ɗari ni na ana neman rage tun daga farko in baka da kuɗi ba za ka ɗaukowa kaga duk an huta bai kasuwa ya huta kai ma ka huta za ka ɗauko abin da kake da shi da shi ne sai mala ya ce to kamar yadda ya zo a ruwayar kuma a bisa idil kuduri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato gado na mayafi na mumini yana zuwa wato rabin ƙaurinsa ne amma babu laifi idan ya kai idan sawu da haka yadda muke ɗinka wando zuwa idan sawu babu komai na kada ya wuce idan sawunan kulutun nan ya je yana taɓa ƙasa shi ne ya zama haram ya ce duk abin da yake ƙasa da wato idan sawu shi ne to yana cikin wuta wanda kuma ya ja mayafinsa saboda girman kai to Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin alkiyama Allah ka tsare alhamdulillah na'am na'am eh eh idan idan dalili ya zo ai ba gori ba misali dan uwanka ne ya je ya gaya wani dan uwanka cewa baka taɓa bashi komai ba misali nake aka kira ka aka ce to kai kuma wane me yasa na wane ba ka bashi komai ba kai ko ka bashi gida ka bashi mota misali nake sai ka ce a'a ba ƙarya yake na ha gaskiya ne ƙarya yake gidan da yake ciki ma ni na bashi na abu kaza ma ni na bashi wannan ai ba gori bane wannan bayani ne eh to shi Allah ya gori yake mana shi Allah gori yake mana kuma lalle mun tattaciya mana gori na wannan gori ne ai Allah gori yake mana ka faɗa kanka tsaye eh dama mu Allah ya mun kai Allah ya mana gori dan ya mana abu ba iyaka eh kuma shi na ya abin da muka taɓa masa ko ba za mu taɓa koyo ba gaskiya ne bauta ma da muke kan mu mijewa sakamakon da Allah zai ba mu ko kwatan kwatan kwatan kwatan bautan mu bai kai ba ba za ka gane wannan karatun ba sai ka shiga aljanna zalla za ka gane kawai Allah ya ma bai baiwa ne amin ƙwarai da gaske duk wannan yana da niyyar ka me yasa kake fada har akwai lokacin da alheri ma yana da kyau a gaya mutane an yi saboda me wataƙila wanda kake gawa shi baya yi akan samu abokai sai wani zo ka gani ina gina masallaci waje ka zo mu je ka gani misali nake ka je ka nuna ma da niyyar shi ma dan ka san yana zai iya yi sai kai kuma da Allah kai kuma a koje ka za kai maka yi duk wannan babu komai shi Allah ya san niyyar ka me kake yi eh amma ya zan niyyar ka kawai burga ne na cewa ka nuna kai wani shi Allah ya san eh kai kuma sai ka kule ai duwan na yana cikin abuwa da ake ce musulmi kai ya dame shi dama in musulmi ya ce yana jinin yaban mutane ne aiki ya same shi wallahi aiki ja ba za su yaba ba ai kamar aure ne sai ka kashe kuɗi ka zo ka gama saɓa Allah wani ya kalle ku ya ce da Allah ƴan ƙauye kawai da Allah da ku komai ba sai mace ta gama tsara kwalliya wani ce ba ta yi kyau ba kuma haka ne ba himar ba duk abin da ake kake nema ba za ka samu shi yasa ka yi don allah kawai ka huta shi kenan idan na kai na allah koma a yaba ko ka a yaba daɗe eh amma mutum ya gabu don allah yana da aiki baka ji kissa sayyidina lukman ba ya ce zai ba da waɗansa yadda duniya take eh ya ɗauke shi da jaki su biyu ya hau jaki ɗan yana ja ya zo ya wuce mutane jama'a suna suka ce ka wannan wannan wannan wannan uba akwai rashin tausayi kaga tsoho ya ɗanye jaki ya bar yaro kawai yana ya ce ya ce wa ɗanin ka ji wannan magana ya ce na ji baba sai ce ta zo zo ka hau sai ɗora ɗan a jaki sai shi yana ja suka zo su- suka wuce wasu mutane ko dabba shi wani sai ce kai yaran zamani babu tausayi ba imani kaga shi ya keme keme a kan jaki ya bar baban shi ya ce kaji wannan ya ce na je sauka ya ya ce su ya ce to zo ka hau ya goya shi suka wuce wasu mutane sai wani ya ce kai mutane ba su da tausayi maimakon ɗaya ya hau na yahudu biyu su yi ya ce kaji wannan sai ya ce to sako sai suka kama jakin suna ja suna zuwa noji kawai sai suka fashe da dariya kaga wasu wawaye a jaki ai an yi shi don hawa ne wata kisa ta ce sai mai je gaban wani ya ce to zo kama zo baya kami kamar za mu ɗauke shi kawai sai suka ce a'a mahalar lafiya ya ce sai ya ce masa to kaga wannan to haka duniya take ba abin da za ka yi ka burge wai kowa ya ce ka yi daidai a kawai ka yi don Allah su ce nan ka huta Wallahu a'lam. Wallahu.